أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار باقي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahadi ne daren 28 daren 29 ga watan jimadal ula hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da 1438 daidai da ashirin da biyar ga ainihin wato watan biyu dubu biyu da sha bakwai miladiyya a inda muke gabatar da karatu a wannan masallaci na abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu muna nan kuma a cikin wani littafi mai suna usulul thalatha wa adillatuha ko kuma ثلاثة الأصول وأدلتها واللفر شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي الله مدوكاكين سركي يا غافر تامش wannan kuma shine darasinmu na goma daga cikin jerin giyar darussan wannan littafi muna roƙon Allah ta'ala yayi mana jagoranci wajen karanta daidai da fahimtar daidai da kuma yin aiki da abin da yake shine daidai jama'ar musulmi idan ba manta ba a darasinmu da ya gabata mun karkare al'asulufani al'asulufani shi ne mene ma'arifatu dinin islami bil'adilla a inda muka yi magana cewa addini gaba ɗayan shi yana maratib guda nawa guda uku al'islam al'iman al-ihsan jayyid dukkanin waɗannan kowanne daga cikin su mun bi mun tattauna game da ainihin haƙiƙanin yadda yake ko da ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yau za mu tashi a al-aslu thalith asali tushe na uku daga cikin jigo na ainihin wato addinin musulunci wanda wannan jigon yana daga cikin tambayar da za a yi wa mutum a cikin kabarinsa bayan mutuwarsa dama tambayoyi ne guda uku haka ne ko me tambayar farko man rabbuka haka ne ko wanda shi muka fara yi a farkon littafin ma dinuka menene addininka aslu thani man nabiyuka wane ne annabinka shi ne al'aslu a thalif shi za mu tashi a kai insha Allah ta'ala don haka idan baka san manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wata wannan hanyar to baka san shi ba haƙiƙa ne ƙila kawai labari kake ji kamar labarin shafa labari shuni ko kunninka nawa kana ji ana cewa akwai wani mutum sunan shi Muhammad wai an ce annabi ne da sauransu dai aka dai gane shi na anya ma dai ba da farin mutane ma ake yi ba kawai da aka ce a kona annabi akwai masu irin wannan tunanin hatta a cikin musulmi shaidan zai dinga zuwa yana riya maka abubuwa kala kala nau'i nau'i saboda ka ainihin wato kaucewa hanyar Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ka tsare mana imani to malam yace al-asl thalith ma'rifatu nabiyyikum muhammadin sallallahu alaihi wa sallam وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاثة وعشرون نبيا ورسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة jama'a kun ji yadda ya dunkule mana ya cure mana ya mulmule mana sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace tushe na uku daga cikin jigo na wannan addini shine sanin kusan annabinku Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine wa shine Muhammad ibnu Abdullah dan Abdullahi ibnu Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib wane ne asalin abdul mutsalif ɗin nan ne to bari dai mu ƙari cewa a yi tunani kafin mu zuko ibn hashim ɗan hashim wa hashimu min ƙoraish shi kuma hashim daga ainihin wato ƙabilar ƙoraishawa yake wa ƙoraishu min al'arabi su kuma ƙoraishawa ɗaya ne daga cikin ainihin wato ƙabilu na larabawa wal'arabu su kuma larabawa min zurriyati isma'ila suna cikin zurriyan annabi isma'il ibnu khali ibnu ibrahim al-khalil ɗan ibrahim khalilur rahman khalilullah alaihi wa ala nabiyyina afdalus salatu wassalam yake tsira da amincin Allah mafifici ya tabbata ga annabi Ibrahim da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walahu min al'umri 63 sana yayi shekaru 63 a duniya gaba ɗaya shekarun da ya a duniya shekaru nawa ne 63 minha 40 qabla an-nubuwah yayi shekara 40 kafin Allah maɗaukakin sarki ya ba shi saƙo na alƙur'ani mai girma da ainihin wato so kan masa aiko shi a matsayin manzo a matsayin annabi wa salatun wa ishiruna nabiyan wa rasula ya kuma shekara ashirin da uku a matsayin manzo kuma annabi wa ursila bil muddathir an aiko ke nubbi'a bi iqra an saukan mishi da sakon annabta ne ta hanyar saukan mishi da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam waɗannan su ne ayoyi biyar na farko waɗanda aka saukar da su ga annabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alai a matsayin annabi a matsayin manzo da zai zo ainihin wato ya fara kiran mutane zuwa ga ainihin wato da'awa wa ursila bil muddathir an kuma aiko shi ne da cewa ka yada wannan sakon ka kira mutane kai musu wa'azi ka kiraye su zuwa ga wannan addinin ta hanyar saukan mishi da suratul muddathir ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir waɗannan su ne ayoyin da aka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ne za mu zo bisu ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala wa baladuhu makkata garin da aka haife shi shine garin makka wa hajara ila almadina amma kuma yayi hijira zuwa wani gari zuwa garin madina na'am fadin ainihin wato almuallif rahimahullahu ta'ala cewa al-aslu thalith ma'ana daga cikin abubuwa guda ukun nan min al-usul allati tajibu ala al-insani ma'rifatuha wa hiya ma'rifatu al-'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu amun kada manta da karatun ko eh to shine magana ya riga ya gabata akan wadancan yanzu mun zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to jama'a sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kunshi abubuwa guda biyar abubuwa guda nawa guda biyar sai mu rika rubutawa muna lissafawa na farko ma'rifatuhu nasaban shine ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar tantance nasabarsa ma'ana wane ne shi dan wane ne shi jikan wane ne shi an gane wannan ko ka bi salsalan ainihin wato wannan ainihin wato diddigi na zurriyan shi sai ka tabbatar da ainihin wato nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musani dai abu na farko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a yafi kowa tsarkin nasaba yafi kowa kyawun nasaba yana da nasaba madaukakiya domin shi ma nasabar shi ta tike ne zuwa ga wani khalilullah khalilur rahman shine annabi ibrahim alaihi salatu wassalam an gane wannan ko to na farko jama'a mu sani shi manzon Allah shine nan ashrafun nas yafi kowa daraja a cikin halittun Allah kakaf abu na farko ko sannan kuma shi ba hashime ne kenan shi hashimiyun ne ɗan ƙabilar banu hashim ne sannan kuma ƙurashi ɗan ƙabilan ƙuraishawa ne sannan kuma arabi ɗan ainihin wato ƙabilar larabawa ne ma'ana shi ba larabe ne sannan kuma shi ne sunansa shi ne muhammad ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم har zuwa ƙarshe ina fata an gane wannan mafi ƙaranci ka iya faɗin waɗannan muhammad ibn wan ibn man ibn man ibn man ibn hashim jama'a ina fata an gane wannan yawwa har zuwa kan kinana kinana kuma ‘ya'ya ne ko ɗani ga annabi Ismail alaihi salatu wassalam an gane nan ko jama'a na wannan kenan abu na biyu gaba da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka san shekarunsa nawa ne a duniya shekara nawa ya a duniya 63 ai na ka haife shi wani gari na'am ina yi hijira jayyid shekara nawa yayi a matsayin annabi shekara 20 da nawa 23 shekara nawa a makka shekara nawa a garin makka a matsayin annabi da matsayin annabi manzo sha nawa goma ko sha uku to kuga yadda ake samun matsala ko na'am A'a, muna maganin shekarun da ya yi a garin Makka yana wa'azi yana kiran mutane zuwa ga bautan Allah. Shekaru nawa a garin Makka? Shekara sha uku. Shekara nawa a garin Madina? Zan fa dawon ƙarin tambaya. Har da ku ‘yan yaran nan zan dawon tambaya. Kuna ji ko? Yawwa. Ya yi shekara goma sha uku a garin Makka. Shekara nawa a garin Madina? Jayyid. Don haka kenan an haife shi a garin makka ne daga baya mutanen garin suka matsa mishi ya koma ina ya koma garin madina salawatu rabbi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula sannan ya rasu a watan rabi'un al awwal a wani wata ya rasu rabi'un al awwal 11 ranan 11 ga watan nawa rabi'un al awwal ya rasu bayan hijira a garin ina a garin madina Allahu akbar Allah madaukakin sarki ya ƙara yin salati da ainihin wato aminci gare shi na uku shine kasan shekaru na yayi a cikin annabta mun ce shekara goma sha nawa sha uku an gane ko shekara ashirin da uku haka ne ko mun yi nawa a makka sha uku ga kuma goma a garin sun zama ashirin da nawa ashirin da uku jayyid sannan kuma an masa an masa wahayi ne bayan da shekara nawa shekara arba'in jayyid an gane wannan ko jama'a yawwa shine kamar yadda wani ainihin wato malami ke faɗa cikin shu'ara an shu'ara ko wani waƙe ne da ake na koyan yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma ana koyan larabci shine ke cewa wa atat alaihi 40 fa ashraqat shamsun nubuwati minhu fi ramadana manzon Allah yayi shekara 40 bayan shekara 40 sai ga hasken annabta ta haska sai aka bashi annabta fi ramadan a cikin wani wata shi yasa Allah ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر المهم an fara saukar da wahayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wata ne watan Ramadan jayyid abu na hudu da menene aka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabta da suratu iqra akan ce mata suratu iqra akan ce mata kuma suratu alaq a wasu masahib din haka ake rubuta suratu iqra kenan ma in ba mutum ya zama abin da ya zama ba lalacewa ta same shi ya za a yi al'ummar da aka tarbiyyance ta da ikra a waye gari ka zama jahili dan me ka duba fa kowane annabi ya sauka mishi abu Allah ayi kaza ayi kaza shi wanda aka taka ce mai ikra kuma ku duba yadda sai an sha wahala ake neman ilimi lokacin da manzon Allah yake zo a cikin kogon Hira inda yake zuwa keɓance kanshi da sauransu a lokacin da mala'ika zo mai fara mai matse shi yayi ko yace hatta balagha minni al-juhud sai da ya matse ni na sha wahala sai ya ga kamar numfashi na zai dauke sai ya sake ni ce mai iqra sai ce ma ana biqari ni ban iya karatu ba sai ya ƙara kama ni ya ƙara danne nabi ya matse ni ya ƙara saki na ce mai iqra ce ma ana bi ƙari na ukun ya ƙara kama ni ya matse ni ya ce mai ƙara na ce ma ana bi ƙari sanin sai ce mai to kaga tunda an matse shi yanzu ya ɗan jirki ko to shi kenan kuma sai a bashi saƙon inna sanulqi alayka qawlan thaqila Allah ya ce lallai mu inji Allah nunul uzma ba wai nunin bace da ke nuna cewa allolin da yawa ne game da sabatu suke cewa Allah ma ya ce ai inna wannan yana nuna maka cewa mu ma'ana allolin da yawa ko kaga wannan bata ce ana kiran wannan nunun din mene nunul uzma ku rike da kyau ana kiran ta mene nunul uzma nunun na nuna kasaita da isa an gane wannan ko kuma Allah shi kadai ne jama'a wanda zai iya nuna kasaita da isa yayi wannan kuma ba wanda ya sai ci da shi komai Allah ta'ala ka shiryar da mu to bayan ya sake shi sai ce mai iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya mene eh wanda shi ya halitta kaman zai tambaya ce ah da me ya halitta khalaqal insana min 'alaq kafin ya tambaya shi ya halicci mutum daga gudan mani ruwa ne gashi nan wulakantacce iqra kai karatu wa rabbukal akram ubangijinka shine mafi girma shine mafi karamci wai mafi karamci allazi allama bil qalam shine wanda ya sanar da mutum ilimi ta hanyar alqalam sannan allama al-insana ma lam ya'lam shi ya sanar da mutum abin da bai sani ba shi kashi manzon Allah bai sani ba ai ko haka Allah ya faɗa mai wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminika idhan lartaba al-mubtilun baka kasance kana karanta wani littafi ba gabarin a saukan maka alqur'ani baka kasance kuma kana rubuce shi da daman ka ba ma'ana baka iya karatu ba baka iya rubutu ba da ku haka ta faru shine idan anan idan da haka ta faru lartabal mubtiluna da masu batanci batattu sun dinga sa mutane shakku sun yi shakka kuma sun sa wasu shakku an gane wannan ko jama'a to haka Allah ta'ala ya kaddara wannan sako zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to jama'a sako ne mai nauyi shi yasa duk wanda ya rike alqur'ani za ka ga ya zama daga cikin mafifita a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama cewa wane mafifici ne ba yadda muke fasara a yi wane mai kuɗi ne wane yana da mota yana da gida yana da kasuwanci yana da manya-manyan sto wannan ba shi bane ɗaukaka jama'a ɗaukaka alhaƙiƙi yana nan akan mene akan ilimi akan mene akan ilimi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani abu da Allah ya taba kwadaitar da shi cewa ka nemi ƙari sai me shi yasa albiri yake faɗa cikin ta'iyarsa yace ja'alta al-mal fawqa al-ilmi jahlan la'amruka fi qadiyyati ma 'adalta wa bainahuma bi nass al-wahyi bawn ستقرأ ستعلمه إذا طه قرأته an gane wannan me yake cewa a subhanallah abin da yake cewa shine yana magana ne game da farlan ilmi yace ja'altal mala fawqa al-ilmi jahlan ka sanya kuɗi ya zama shine sama da ilimi kai haka ne saboda tsabar jahilci ce la'amruka na rantse da Allah fil qadiyyati ma adalta a wannan hukuncin da kai baka yi adalci ba wa bainahuma bi nassil wahyi baunun yace tsakanin kudi da ilimi da nassin alqur'ani akwai bambanci tsakanin su baunun ma'ana farqun sata'lamuhu idza taha qara'ta amma zaka sani in ka karanta sautu taha كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وكفتعالى الله الملك الحق فلا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما أتون كما كاشن سورة الله شمي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى الله أكبر قرآني دادي Allah ya ce kamar haka ne, a ce Allah maɗaukakin sarki shine maɗaukaki, ma'ana Allah ya ɗaukaka, ɗaukakar da ba ta da iyaka, shine al-malikul haq, jagora, shugaba, mamallakin kowa da komai na gaskiya Allah ce kada ka kuskura ka rika yin gaggawa game da koyon karatun Qur'ani tun gabanin a ce za a sauka gabanin a sauka maka da wahayi kada ka kana neman gaggawan maza maza a sauka maka da ayoyi kai dai ka ce kaji wa qur rabbi zidni kai dai ka ce ya Allah ya ubangiji na ya mahalicci na ka kara min mene ilimi a ƙarshen sura sai ce kada ka miƙa idanuwanka ka riƙa kallon irin abin da Allah ya ba mutane nau'i nau'i na arziki a duniya Allah ya ba su wannan a matsayin ƙawa ne na rayuwar duniya amma domin ya fitine su a cikin wannan arzikin amma ka sani wa rizqu rabbika arzikin ubangijinka shine me wahayi da ilimi da Allah ya baka khairun shi yafi maka alheri wa abqa kuma shine mafi mene mafi wanzuwa haka mai ilimi yace tanaluka naf'uhu ma dumta hayyan wa yabqa dhikruhu laka in dhahabta huwa al'adb muhannid laysa yanbu tusibu bihi maqatil man aratta haka ya fada shi ilimi amfanin shi zai rika samunka matuka kana rayi wa yabqa dhikruhu laka in dhahabta in kuma ka mutu ba za a gushe ba ana ambatan malam wani Allah ya ji kanshi ya faɗi kaza lokaci kaza kabe da yake faɗi game da su malam Sheikh Abu Muhammad Gumi rahmatullahi alayhi tun daga kansu malam dan Fodiyo su Abdullahi Gwandu manya manyan malamai zuwa kansu malam Abubakar Muhammad Gumi rahimahullahu ta'ala zuwa kansu malam Ja'far Muhammad Adam zuwa kansu Malam Ismail Idris zuwa kansu manya-manyan malamai waɗanda aka sani jigo ne wajen ainihin yaɗa sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kansu baki ɗaya. Jama'a ina fata an gane. Kenan idan kana san alkhairi fa alayka bil Qur'an wa alayka bil ilm. Shi yasa wannan al'umma an tarbiyyace ta akan menene? Iqra. Kenan abu na farko da aka bayyana manzon Allah annabta da shi ita ce menene? Suratu Iqra. da me aka aiko shi a matsayin manzo ya fara wa'azi na'am to bayan ya fito daga kogo kawai sai ya kamo hanya kogon na jama'a yana da tsawo da yawa dan dutsen hira wani wuri ne wanda in ma aka ce ka hau sai ka sha wahala wajen hawan shi dutse ne mai matsanancin tsawo ina fata an gane wannan jama'a wai wani dan kogo bai zaka ka sami shi a kasa ka shiga da sauki da ya fito kuma sai ga mala'ika jibril yana tashi da fuffukinsa yana tashi sai ga yana ƙara sama in abu yana ƙara sama me yake ƙara yi to shi kuma yana ƙara sama yana ƙara budewa saboda sarrin ya mai kaɗan yana sama yana sai da aka wayi gari ya cika sama gaba ɗaya baya ganin kowa sai mala'ika jibril sai ruga da gudu wajen matar shi khadija bintu khuwailid radiyallahu ta'ala anha wa ardaha matan keki yana zuwa ya ce mata zammiluni zammiluni dafiruni dafiruni naga wani naga wani abu ne wanda yazo ya same ni a cikin ya ta bashi ya ba ta lilibe wanda Allah ya rufe ni an rufe shi kenan kuma yana kwance a gida sai ga malaka ya ƙara dawowa ce ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ka lilibe da mayafi kum miƙe fa anzir je kai wa'azi wa rabbaka fakabbir ubangijinka kuma ka girmama shi wa thiyabaka fatahhir tufafinka ma'ana ayyukanka fatahhir ka barkake su war rujza gumaka kuma fahjur kaurace musu shikenan daga lokacin aka fara wa'azi yace shi fa tsoro yake ji tace a a ina ba irin kuma suke jin tsoro ai kai mutumin kirki ne kowa ya san ka da aminci kowa ya san ka da gaskiya kana taimakon mara ƙarfi kana sadar da zumunci haka ta faɗa mishi kana sadar da zumunci kana taimakon gajiyayyu kana kaza kana kaza ta ce mai walan yukhziyaka Allahu abada Allah ba zai taɓa kunyatar da kai ba ba zai taɓa taɓar da kai ba a rayuwar nan amma zo mu je wajen ainihin wato baffana ko ainihin wato wajen kakanta shine waraka ibn naufal wani malami ne shi ya je ya koyi kiristanci saboda haka ya yi imanin annabi isa alaihi salam kuma yana bin wannan karantarwa baya batun gumaka do ya karanta a cikin bible ko oke bible lokacin babu shi ko wannan bible ƙarya ne kawai sunan shi book fasaran bible book duk inda ka je greek ne greek yaren mutanen greece in ka je in ka je littafi zaka je Greece ka ce a baka a bani Bible sai a miƙo maka littafi nan exercise book ce wanga sai na ce fa Bible ya ce a shine wai sai aka ce bari a taimaka musu a ce Holy Bible to wanda ma yake karanta Bible din bai san menene shi ba kaga jahilci yayi ko Allah shi kyauta ya karanta ya san da zuwan manzon Allah yana zuwa ya ce mai ya aka yi ya ce na ga wannan namus din kaza da kaza ya ga ba shi labari sai ya ce oh wayo Allah na ina ma ina da ragowan ƙarfi lokacin ya tsufa ina ma ina da ragowan ƙarfi in taimake ka ina ma da a ce zan rayu in ga lokacin da mutanen garinku za su kore ka ni kuma in taimaka maka awa mukhrijiyahum yanzu ni din za su kore su fita da daga garin nan ce ina kware da gaske ai babu wani da zai babu wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi fate sai an sai an kyare shi an tsangwame shi an ainihin kore shi a garin su tun daga lokacin manzo Allah sun za a kore shi saboda shi ya karanta a cikin mene a cikin a cikin injila cewa kuma zai yi hijira zai koma wani gari mai yawan dabinai nan ne garin ina garin madina kuma yana haya kan mene raƙumi Allahu akbar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun ga waraka din bai kai lokacin da manzon Allah fa ya ci gaba da yin wa'azi ba har aka hijira ba ma a labarin shi ko amma ya tabbata hadisi Imam Bukhari manzon Allah ya ce ya ga waraqatu bin Nawfal a gidan aljanna Allah ya gina mishi katafarin gida a gidan aljanna shi waraka din in za mu kalli labarin ai yayi imani ko bai yi ba yace da ma ina da ƙarfi da nayi me taimaka maka Allahu akbar Allah ya ƙara mishi yadda to da wannan sura ne aka ainihin wato aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an gane wannan ko jama'a na'am to idan tunda haka ne menene bambanci tsakanin manzo da annabi ko ke mun yi ko kwanakin baya me bambanci tsakanin su ma huwa rasul ma huwa annabi na'am man huwa rasul na'am نعم هو الذي أرسله بكتاب الجديد
لا هذا التعريف له نقص يعني نعم
manzo shi ne wanda aka ce masa ya je ya karantar da mutane na'am annabi kuma wanda ya ce kai abu kai kare akwai wani abu da nake son ka sa a ciki wanda shine zai sa ta'arifin ka ya zama yayi kyau abin da ka faɗa mai kyau ne amma ka dan cire wani abu wanda shi ya kamata ya zo a farko manzo shi ne wanda aka ce kai bauta kuma ka sanar da musu mutane so ai yanzu dai na'am
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا a'a na'am رسول من عند أقصى ما جاهل madalla ka ji abin da baka sa a naka ba ci gaba النبي كما
na'am shi ne wanda aka sauka mishi da wahayi amma yi bauta shi kare ba tare da mutane a ar-rasul fa muka ce eh annabi ne ke magana ne okay annabi na'am
manzo shi ne za ka saukar mai da wani sabon jadid sabon mhm shi kuma ma annabi shi ne wanda ya yi ta jididin abin da da aka saukan mai aka ce da shi mi ya ya yi aikin shi kuma ya kira al'umma zuwa gare shi jayyid annabi kuma shi ne wanda ya jaddada kuma a matsayin ya kara ya zo domin jaddada risalan wani saukar wa annabi wani manzo daga cikin manzannin wani Allah manzannin Allah ta'ala na'am jayyid ar-rasul mutun ne ko rajulun bashar aha Allah ilayhi bi shar'in wa umira an yuballighahu ila an-nas mutun ne Allah ya yi mishi wahayi na shari'a kuma aka umarce shi cewa ya isar da wannan sakon zuwa gawa zuwa ga mutane shi kuma annabi fa shi ma rajulun ne bashar ina fata an gane wannan an umarce shi da ya ci gaba da isar da sakon da wani manzo daga cikin manzannin Allah ya zo da shi wannan shine mangan da malamai su yi akai duk da wasu na cewa a ai annabi shine wanda Allah ya masa wahayi amma ba umarce shi da cewa je ka isar da sakon zuwa ga mutane ba akwai malaman da suke da wannan wajihi an gane wannan ko sai dai wajihin gaskiya ba shi da ƙarfi sosai musamman saboda yawancin annabawa da suka zo sun zo ne domin ƙarfafa risalan wani wani wani wani manzo daga cikin manzannin Allah Allah ta'ala ya dace da mu to idan tunda haka ne to da menene Allah ya aiko manzanni na'am a da me Allah ya aiko manzanni ka faɗa mana maimaita abin da ka faɗa a ba kalmar tauhid din ba cire kalman a'a cire cire kalman a cikin magana ka cire kalma adalla Allah ya aiko su da mene tauhidi shine kadai ta Allah ta'ala jama'a na fata an gane wannan ya aiko su ne da shari'a su kirayi mutane zuwa ga bautan Allah su kuma kaurace wa mene gumaka ko at-taghut an gane wannan ko kuma sakon nasu ya ya ainihin wato hada da mene yin umarni game da abin da Allah yake so kuma yarda da shi da kuma hani gabar da abin da Allah baya so kuma ya hani gabarin aikatawa haka ne ko yawwa kuma dukkanin manzannin Allah da Allah ya aiko jama'a Allah ya aiko su ne a matsayin jin kai ga al'umma domin ba manzon Allah kaɗai bane a matsayin rahma jama'a amma Allah ya ce mun aiko ka matsayin rahma ce ga suwa ne ga dukkanin halittu na'am duk manzon da ya zo aka samu wasu daga cikin mutane sun yi imani da shi me Allah zai ba su ya zama rahama gare shi ko bai zama ba ya zama rahama jama'a ina fata an gane wannan dukkanin manzanni haka suke zo jama'a ina fata an gane wannan kenan manzanni sun zo domin su fitar da mutane daga mene duffai na kafirci da shirka zuwa ga haske na mene tauhidi da kuma imani jama'a ina fata an gane wannan da ilimi da sauran abubuwa waɗanda Allah ta'ala ya aiko ainihin waɗannan manzanni da shi na'am sai ma da ci gaba da cewa mene ba'athahu Allah bin nazara haka ne Allah ya aiko shi ne da ainihin gargadi me an nazara duk abin da kace baka ne ma gargadi akai yaya kenan wani abu ne da ake so kai da kuma wani abu wanda ake so kai me ka bari yawwa ka kiyaye abubuwan nan guda shine gargadi duk gargadi zaka ji imma dai ana cewa ne in kai kaza zaka samu kaza ko kuma cewa ake yi in kai kaza to akwai hukuma kaza an gane wannan ko to Allah ta'ala ya aiko shi bin nazarati an shirk da yin wa mutane gargadi gabarin mi gabarin shirka wa yad'u ila tauhid ya kiraye mutane zuwa ga kadaita Allah madaukakin sarki wad-dalilu qawluhu ta'ala dalili akan haka shine fadin Allah ta'ala ya ayyuhal muddaththir ya kai wanda kalilliba da mayafi wannan annida'un wa aka kira waye al-muddaththir din jayyid manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qum fa'anzir tashi ka yi wa mutane gargadi ma'ana Allah maɗaukakin sarki yana umartan annabinsa sallallahu alaihi wasallama da cewa ya tashi da ƙwazo da ƙarfinsa da karsashi da nishaɗi ya je ya fara kiran mutanensa zuwa ga kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da kuma ƙauracewa shirka da batun gumaka jama'a ina fata an gane wannan yawwa shine kun fa'anzir wa rabbaka fakabbir ubangiji kuma ka girmama shi وثيابك فطهر تفافنك كما كيمي كذلك تش اه تو اما لوكacin kuma ana an fara yin sallah ne yasha ka fara yin sallah shekara ta nawa bayan hijira ayi tunani kafin mu zo wajen zan ƙara kewayewa insha Allah ta'ala ma'ana musulmi na yin sallah bai so ta shekara ma aka fara yin sallah ba haka ne? na'am jayyid amma ni na ila an manta ne a tuna na'am a ai ku ila kun manta ne ila an kai baka sani ba kila sauran sun manta ne zan ƙara dawowa da tambayar insha Allah ta'ala eh a tuna dai ai ba kwace ku taba ji ba ko mm to da aka ce wa thiyabaka fatahhir tufafinka ka tsarkake ai ba fara yin sallah ba lokacin sai kusan shekara ta kaza kafin ai hijira aka yi isra'i da mi'raji da ya mi'raji ne ya je sama ya dawo sai ya dawo mana da sallah a wata shekara za mu ƙara dawowa ina fata an gano wannan jama'a na'am sai ya ce mene to abin da ake nufi anan jama'a wa thiyabaka الشيخ عبد العزيز ابن باز الله مدaukakin sarki ya gafarta mishi a cikin sharhin da ya wannan littafin yace ma'anan wa thiyabaka fatahhir ma'ana wa amaluka fatahhir ayyukanka ka tsarkake su yace tun daga shi nan a cikin suratul a'raf Allah ta'ala yace ya ayyuhan nas qad anzalna ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khair dhalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun ya ku yayan adam Allah ya saukan muku tufafi wanda zai rika lullube ainihin wato al'aurarku da kuma matsayin kwalliya amma sai Allah ce wa libasu taqwa amma tufafi na jin tsoron Allah me yake fi tufafi anan ma'ana aiki aikin da ya dace da jin tsoron Allah zalika khair wannan shine yafi alkhairi saboda mutum ya sa riga ya sa shadda yayi shiga a ce "Mm, wannan ai ba dama ne a ba wani abu ne wannan idza lam yalbasi almar'a libasan min at-tuqa taqallaba 'uryanan walau kana kasiya haka wani mai hikima yace yace idan mutum bai sanya wa kanshi tufafi da jin tsoron Allah ba zai wayi gari in ya juya sai a ganshi a tsarara a ganshi a dage a duk abin da yake a dage ana kallon komi ko Mm. to za a gan shi uriyanin a tsirara walau kana kasiyan ko da saye da kaya a jikin shi da ya wulka sai ya ce kun gan shi can hasararre matsiyaci kun san me yake yi ko ai kaza yake yi shikenan al'amari ya lalace Allah ka shirya da mu an gane wannan ko shi yasa malam ibn baz yace abinda ake nufi da wasu ya baka fatahhir bi ma'ana wa amaluka fatahhir ma'ana ayyukanka da kake aikatawa to ka yi ƙoƙari wajen tsarkake waɗannan ayyuka ga barin ainihin wato shirka da Allah an gane ko sai ce mene war rujuza fahjur su kuma gumaka ka yi mene ka ƙaurace musu ko a waye gari baka bauta wa gumaka an gane wannan aiko Allah ta'ala ya tsare mana imanin na'am sai me Na'am? Ai ba oke wala tamnun kada kuma kayi kyauta tastakthir amma kana neman arama maka wannan kyauta kuma ai ma kari haka Allah ya ce manzon Allah wala tamnun tastak kada kayi kyauta ka nemi kai ma ai ma kyauta kuma a ƙara maka wali rabbika fasbir kuma kai hakuri game da al'amarin ubangijinka hakuri wajen bin Allah kenan ko yau Allah ta'ala ka dace da mu to haka ainihin wato jama'a malamai suke suna kokarin yin bayanai na ainihin wato waɗannan al'amura gashi nan sai Allah sai malai ci gaba da cewa mene wa ma'ana qum fa anzir ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد سيفسر مكا فأنذر معنى كيميني كغرغد متاني غبر yin shirka da cewa in suka yi shirkan nan fa Allah ta'ala zai musu azaba a ta jahannama wa yad'u ila tauhid amma ya kirayi mutane zuwa ta Allah da bauta wa rabbaka fakabbir ubangijinka yi ai azzamahu bit tauhid ma'ana ka girmama ubangijinka ta hanyar ɗayan tashi da bauta وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك كتركك أيك قبل مني شرك هذا الله والرجز ما معنى الرجز الأصنام سني قماك وهجرها وهجرها وهجرها تركها فهجر معناك أول شيء كجالي سو كي واقيد سو عنقاني والبراءة منها وأهلها سنك برنت daga shirkan kanta da ko masu yin shirka ba gane ba ko an gane i wal bara'atu minha kayi farno farno ba ka ba gumaka ba bautansu sannan ba ka ba ko masu bautan gunkin kansu an gane mana kada kai bene kada ka haɗa kai da su ka ci gaba da kira zuwa ga Allah lokacin da aka kira aka tura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Walid ibn al-Mughira sai ya sami shi ce, ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace innaka kun- in- innaka in- ah, menene innaka innaka kunta minna haythu qad alimt kai dai ka kasance a cikin mu kamar yadda ka sani kai mutum ne kana sada zumunci kana da gaskiya kana da kaza kana da kaza shi ya za a yi ka zo mana da wannan sabon abin ya ce mai to fa'in kunta turidul mulka mallaknaka a raina idan ka zo da wannan abin saboda kana son mulki ne to mu za mu sanya ka zama sarki amma dai abin wannan kira idan kuɗi kake so za mu tara maka duk kuɗin da muke shi mafi alherin duke mu za mu tara maka zama kafa kowa kuɗi ba Allah ya ce mai ina ai babu daya wannan sako ne daga wurin Allah ta'ala ya aiko in cewa isa da wannan sako a lokacin ya gamsu da manzon Allah ya mishi bayanin tauhidi ya dawo ya rasa yadda zai to shi wannan mutum shine Allah ya bada labarin shi me Allah ya ce a sosin muddatir din da me ya ce ذرني ومن خلقت وحيدا وقال عند wanda ni halice shi ni kadai ja'altu lahu malan na bashi dukiya mai yawa wa banina shuhuda ga ayyanin halace tare da shi wa mahattu lahu tamhida da kuma shimfida mishi rayuwa shimfidawa thumma yaqma'u an azid sannan kuma yana kwadayi man kara mishi Allah ce kalla ba kamar da ya tsammani bane sai dai innahu kana li ayatina anidan ya kasance mai taurin kai game da kin yin imani da ayoyinmu inji Allah hmm Allah ya sa'urhiquhu sa'uda zan kallafa mashi hawa wani tudu a cikin wutar jahannama a wani Allah ya sanisimuhu 'ala al-khurdum za mu sanya mashi wata alama akan hancinsa a tashi alkiyama kowa ya ga shi ah ga wani dan mugira can kuma a'a ikon Allah in sanasimuhu al khutu za mu sanya masa wata alama akan hancinsa haka Allah ya fada fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nadar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar aka shi ne ce fa qala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlul bashar التي سأصليه سقر كجمال إرن أسلوب القرآن سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر إرن مغنغرين دي دي إيش أكمل دامش جردي إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر سأصليه سقر شوتان سقر وما أدراك ما سقر me yasa yadda kai wutan sakar ce la tubqi wa la tazar ba ta rage komai ta cinye ko ba ta kyale mutum lawahatun lil bashar me fatattaka namun jiki shi alaiha 19 akan wannan wutan akwai mala'iku guda 19 karfafa Allah ta'ala ka tsare mana ibadu na'am almuhimmu dai an ce wa manzon Allah yayi barranta daga shirka da ko ne masu yin shirka da Allah subhanahu وتعالى جل في علاه ولا إله إلا هو أن قال أنه كجماعة جيد أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء يا سام شكرو بدا قوما ينا كرم متاني زواج توحيدي أباين شكرا قوما نن سي أكي أكتاشي لشي زوا سما أمم أنسى ما أنسى كينا كو eh bashiru ma'ana sai kowa ya ji daɗi ko ga albishir ya zo a cikin karatu bayan shekara goma yana kiran mutane sai nan Allah ta'ala ya yi mishi mene ya yi mi'araji da shi zuwa ina sama ta ina saman sammai bakwai yaje al'arshin Allah jama'a ba a sama ta bakwai yake ba yana saman sammai nawa bakwai har nan manzon Allah ya je har al'arshin ubangiji ya je yace naje na dinga jin karan alƙaluma wanda ake rubuta kaddarar su kakas kakas sai da jin karan alƙaluma suna rubutu ya je yi magana da Allah maɗaukakin sarki a nan ne aka ba shi salloli guda nawa guda hamsin e annabi musa alaihi salam ya ce a'a da ya zo zai wuce marrabi musa musa ya ce a hal ubangijinka ya baka wani sako ne ce ya ba mu salloli guda hamsin ya ce a koma a rage al'umma ka ba za ta iya wannan ba shi ne wani malami ya ce annabi musa alaihi salam bai gushe ba har yau a cikin wannan al'umman muna samun wani alkhairi daga gare shi haka ne ko shi samun wani alkhairi to da aka rage sallolin suka zama guda nawa guda biyar sai kuma aka ba su ladan guda hamsin duk sallah ɗayan kai lada nawa lada goma ne bizzat man amila salihan falahu ashru a amsalha man jaa bil hasanati na'am man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha an gane wannan ko jayyid to a wannan lokaci ne aka yi mi'raji shi zuwa ina zuwa sama muna buƙatar sai mun karanta wannan hadisin na mi'raji kuwa ba mu buƙatar sai mun karanta kada li Allah ya qila bina ko kai ya zama ya dauke mu da tsawo da yawa tunda muna ya dan shahi ne dai dan kadan kadan kada mu je da yawa ko wa fuyidat alayhi salawatul khams an gane wannan ko an farlanta masa salloli guda nawa salloli guda biyar wa salla fi makkata thalatha sinin manzon Allah yayi sallah a garin Makka na tsawon shekara nawa to gashi an ce wa thiyabaka fatahhir kinan ba tufafi ake nufi a wannan lokacin ko yawa wa ba'daha umira bil hijra ila al madina bayan wannan sai aka aka umarce shi da hijira zuwa ina zuwa ainihin wato garin Madina na'am Allahu akbar Allah ya sa mu dace bayan wannan jama'a in mun zo darasi na gaba insha Allah ta'ala za mu zo mu dan karanta a takaice yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ku ji wani irin gudunmawa ne abokin shi ya bayar yadda manzon Allah ya faɗa ma nafa'ani malun ma nafa'ali malu ababakrin babu wata dukiya duk duniya babu wata dukiya ta amfanar da ni irin amfanin da dukiyar abokar ta yi mun injuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta wannan raƙumar da manzon Allah yake hawa ta wace ce wai waye ba manzon Allah ita eh qaswa waye ba manzon Allah ita abubakar ina fata an gano wannan jama'a as-siddiqul akbar an gane ko lokacin da aka zo zai zai wannan hijira ce to ga ga taguwa nan manzo Allah dauka ga taguwa ta dauke ta da ya dinga zuwa yana neman shawara Abu Bakar ba yace kai manzo Allah na fahimci dai kana son mu tafi tare ne to da ya fahimci haka bai faɗa manzo Allah haka ba sai ce to manzo Allah na iya raka ka ce ba da ba zo mu je aboki da aboki shi kaɗai ne wanda alƙur'ani bai zarge shi ba a lokacin da aka kori manzon Allah Allah ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in ba ba ku taimake shi ba to Allah ya taimake shi iz akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ka awaka ya samu daraja mai yawa Allah ya kara mishi yadda Allah ya samu fahimci karatun nan na yau an gane ko jama'a an fahimci karatun nan na'am na'am za mu tashi inda malai ce wal hijratu faridatun ala hadhihi al umma ko insha Allah ta'ala nan za mu tashi a darasin mu na gaba insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala abin nan na'am na'am to kenan yana maka kenan ba ƙwarai da gaske yana sauran shekara uku kenan yin hijira eh to sallar ana wannan ɗinta hijira ba hijira ne a kafin hijiran da shekara uku a lokacin aka farlanta sallah kenan musulmi sai su san wannan ko ka san Allah ya Allah ya ji kanta sani rijiyar lewa nan ya mutu ba yakan ce mu al'umma ce da ba ta son karatu ko katin aure ba aka kawo mutum kawai shi abin da zai duba a ina za a yi reception din kawai zai rubuta zai duba kawai sunan angon da amaryar sai duba inda za a sa reception follows immediately insha Allah ce to ai a ina ne sai duba shikenan kawai an gama wai yana jin iya a rubuta wai iyalan gidan wane da wane ma wai karanta yana ganin bata lokaci ne shi yasa da zarar mutum ya je WhatsApp ko Facebook ya fara karanta wani abu bai ga ƙarshen ba sai shi ma kawai ya kwafo sai ya je ya watsa shi ma kafa ka watsa ka yada shi ma sai ya kwafa sai ya yada sha sha sha in ƙarya ce ka yada fa kana daga cikin waɗanda za a kai wa azaba wata jahannama a sa mala'ika ya dinga sa ugiya a nan yana farke bakin har sai ta kawo zuwa ƙeya yusharshiru fahu ila qafahu haka manzo Allah ya ce za a farke manzo Allah ya ce waye wannan manzo Allah ya ce shine mutumin da zai yi ƙarya yakribu kibba tablughu al-afaq wanda zai zo ya gundima wata ƙarya wacce wannan ƙaryan za ta gama duniya a yanzu ne ake yin ta ko in kai na samu naka zai gani na amerika zai gani na china zai gani duk waye daban-daban a duniya kuma ga mutane suna ta yin ƙari ƙarairayi sun ɗauka allah ba zai musu hisabi akan wannan ba wallahi la tus'alunna an hadhihi ni'am yawm al-qiyamah اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت نعم
akwai assignment ɗin da ka bamu na maganar makullin na kan mala'ika da jibril na'am na'am je je na manta ba asaba na'am duk kuma da kuma a lokacin malam wasu ne sun ce bakwai wasu ka ta ce masa maza haba biyu ne gaskiya ne na'am
nawa ni ne na ce bakwai kuma na tambayoyi ma da na tsawon ne na gane shida ne ɗari shida to kafa kai shi da kashi ko bakwai na ce ɗari bakwai ne yanzu kuma sai na janye ka dawo nawa da na ɗari shida yanzu dai kun gano cewa ɗari shida ne na'am na'am sai misali yau wanda malam maganan akan karatun yau da ai magana akan sutura kaga baka baka tsaya an ma mutane sharhi akai ba domin mutane suna tsayawa su ma karatu gurguwan fahimta mutum sai ya dauka an ce kada sa shadda ne ko abuna kaga yana daga cikin haka a samu wani zai zo garin da azumin ramadana ya sha azumi daga amfan ba wasu da zai ba shi bai ta shi ya kai tafiyar aliyar sha kaga turbar da haka a'a ai ba haka bane shi ya baka shi fatawa ai ko ai bai taɓa da wani ya faɗa ba magana sa kai ai ba hana sa shadda akai ko ta riga mai tsada ba magana da ake akan cewa tufafi abin da ake bukata dai ka sa an gane ko tufafin da ake magana anan shi aka ce aikin alkhairi ayyuka na gari sune al'amal anan afiyab amma ba wai an hana sa riga bane yawa ƙa'idar dama ita ce idza rumta al'uluma bi ghairi shaykhin dalalta 'ani as-siratil mustaqim wa tal- wa taltabisu al-umura 'alayka hatta tasira adalla min tumal hakimi shikenan ka'idar kawai wannan na sha fasara ba sai na fasara ba na'am malam kuma ka ce a samun na Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyoyi guda biyar amma na guda wadda ka isa ba ka rawa nan da yau din na faɗa baka kiyaye bane ka koma ka bi karatun
ai ba a ce shi wannan ne biyar bane اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين فإنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته